ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake sada mu a wannan majalisi na mai albarka na karantar littafin Umdatul Ahkam na al-Allama al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi al-Hanbali rahimahullahu ta'ala a wannan rana ta subu yau muna 25 ga watan Muharram 1445 hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da sha biyu ga watan takwas 2023 milaniya muna fata ala muna mawafaka a muna cikin kitabu sala muna babu mawafit a darsa sun gabata yau za mu tashi a alhadisu thaminu wal khamsunu hadisi na hamsin da takwas ina gana ku domin shi babi ba anina anawa ya yi babi cewa babu hudurin nisa'il masjid eh anan mafi ko yawwa amma wanda yake matanin ne babu shi mali ce baban da ke bayani akan wato halartar mata zuwa masallaci مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن وفي لفظ لمسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولنا حديثة دكا قدامي شرط مال سنشكا imam bukhari da imam muslim duk sun fitar da waɗannan hadisai a wurare daban-daban a hadisin abdullahi dan umar ya dala tabbata a gare shi ko ya dala tabbata a gare su da shi da baban shi umar daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idza sta'adanat ahadakum ra'atuhu idan dayanku matar shi ta nemi uzunin shi ilal masjid akan cewa za ta tafi masallaci za ta je ta halarci sallar jama'a manzo ya ce falayam na'uwa kadda ya hana ta fala mai ruwaya yake cewa mai ruwayan shine salim bin abdullah bin umar mai ruwa yake cewa faƙala bilalu bin abdullah sai bilal ɗan abdullahi shi ma dai ɗan abdullahi ɗan umar ilmi ya ce wallahi lanam na abunna ya ce na rantse da allah muku sai mun hana su ƙala salim ya ce fa'aƙbala alaihi abdullah sai abdullahi bin umar sai ya fuskanci ɗan shi bilal in ji ɗan abdullahi salim fasabbahu sabban sayi'a sai abdullahi ɗan umar ya zazzagi ɗan shi ya gaya mishi maganganu ya walaƙance shi mummunan walaƙanci da mummunan maganganu marasa daɗi ya gaya mishi sakamakon ɗan ya ce mi wallahi lanamna ahunna tare da cewa baban nashi ya rawaici hadisi daga manzo sallallahu alaihi wasallam cewa idan ɗayan ku matar shi ta nemi uzuri za ta halarci sallar jama'a a masallaci kar a hana ta wato shi bilal wai ba yana mu'arada bane ko yana fito na fito daga magana annabi sallallahu alaihi wasallam shi abin da ya kalla halin mata ya kalla a zamanin da ake wannan bayani kuma ai ummu na aisha ta yi shaida akan haka ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga halin mata da suke ciki a yanzu yanda suke halartar masallatayya a cikin ado da sanya turare da sauransu ta ce da ya hana su to shi wannan shine ibilal ya gani kawai baban shi yana faɗa ce muku wallahi sai mun hana su shi kuma kishi na baban abdullahi na umar dama an san shi ficicce ne wajen koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kafewa akan duk abin da manzo yayi to fa babu mi ba sassautawa to yanzu gashi dan shi ya rawace hadisi dan yace ya kawo wata tirjiya ya kawo ta magana sai ce wallahi sai mun hana su shine baban ya gaggaya mishi maganganu ya zazzage shi salim ya ce ma sami'tuhu sabbahu mislahu qat yace wallahi ban taba ji ba ya gaya mishi maganganu irin wannan marasa dadi ban taba ji ya walakance shi ba irin wannan da ya mishi wa qala sai abdullahi dan umar yace ma dan nashi bilal ukhbiruka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina baka labari na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ina cewa manzon Allah ya ce wa taqulu kai kuma kana ce mini wallahi la ilaha illa kana cewa wallahi he mun hana su to wannan shine sababin da yasa wannan mahaifi ya walakanci dan shi ya zazzage shi sakamakon wato wannan tare da cewa su magabata ba su cika yin fushi ba da zafi sai an keta wata alfarma ta Allah wanda kuma haka ne sallallahu alaihi wasallam yake kakan iya gaya mishi magana kai kai kai inda akan shi ne zai yi haƙuri ya jumre ya haɗe wannan amma wa in ka keta alfarmar Allah to anan kuma ba su rarawa in kana zo kaga fushin annabi sallallahu alaihi wasallama to ka zo ka keta alfarmar Allah to sun sabai sun gaji wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama sun dauki wannan ɗabi'a daga gare shi duk abin da ya kasance yana cin karo ko huto na huto ne da umarnin Allah ko manzon Allah to sabai suna fushi akan wannan dalilin da yasa Abdullahi dan Umar wato yayin wannan mumunan hushi kuma ya fada ma dan shi waɗannan maganganu da haka hadisin dai yana karantar da mu da abubuwa da yawa kamar yadda zamu gani ma yu'khadhu min al-hadith abu na farko a cikin wannan hadisin shine cewa asali ga iyama ce shine ta zamna a gidan mijinta ba ta da uzini ta fita sai da uzini shi ba ta da uzini ta tafi wani wuri sai ta ce zan tafi wuri kaza ina neman a bani uzini kaga nan fita masallaci ne ko idan zuwa wajen ibada a shar'ance sai ta nemi uzini ina da wajen biki ina da zuwa waɗansu abubuwan da ba wannan ba yau ta fahimta hadisin yana nuna mana cewa mace wajibi ne idan za ta fita daga cikin gidanta to dole ne ta nemi uzinin miji mai gida yana nema ina so a bayan izini zan ta yi wuri kan ba kamar da mata a yanzu suke ba galiban neman uzininsu sanarwa ne ba ta neman uzini kawai zan ta yi wuri kaza ke kuma daga cikin girmamawa ke ce ina neman uzini a bani uzini zan tsaye wuri kaza ko masallacin ne ma ina neman uzini zan halarci sallar isha yau a masallaci to irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka haifar da ku hana su to haka fita na shari'a idan za fita za ta fita fita na shari'a wanda babu sabawa musulunci ko kuma irin ababen karantarwar musulunci ta huta daga cikin hijabi na musulunci kuma inda za ta tahi ya kasance wuri ne babu wani barazana game da ita kanta ko kuma addinin ko abin da ya kama da haka to babu laifi a ba ta uzini ta tahi malai ce istihbabul izini للمرأة بالصلاة في المسجد إذا طلبت ذلك hadisi yana nuna an so ga mu mazaje mu ba da izini ga matanmu mustahabbi ne an so mu ba da izini ga matanmu su tafi sallah a masallaci idan suka nemi haka abu na biyu anna jawazal izini laha cewa wannan halarcin da aka ce an so ka bada kina lalle halarcin izinin da a gare ta to wannan wai kasance ma'a adamin zinati ya kasancewa za ta fita ne ba tare da kawa ba idan ta caba ado kasa a ijabu ma akwai da za a yi da gagan shi akwai ado a cikin shi ba niƙabi kuma ta sa turare to a nan ba ya halitta ka ce ta tafi saboda an saba wa shara ina wata gani wala amnu minal fitina kuma lalle lalle inda ta tambaya za ta tafi wannan masallacin akwai amintuwa game da fitina a karan kanta ko a addininta ko a addinin wasu kanta je ta fitini waɗansu ko ita ta fitinu ko a hanyar akwai waɗansu 'yan duniya wanda sukan iya cutar da ita to a irin wannan hali akan iya hana ta kuma ba a saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma a haka kawai babu wani matsala kawai ta ce za ta ta yi to manzo ce ba ta ta yi malice kama sahhat bi zalikal ahadith kamar da hadisai da yawa suka inganta akan cewa lalle fa idan ta fito da ado da sa turare akwai fitina to baya dace a yi a barta ta tafi abu na uku malike cewa wa yawharu anna jawaz al-idni li mujarrad as-salah abinda muka abinda yake a gili a cikin wannan hadisin cewa abata halarcin abata uzini wai idan za ta halarci sallar ne kawai halak ne ka ba ta uzini in ka hana ta to ba kai abin da dacewa amma dai ba kai wani muharram ana fahimta amma li sama'il mawa'iz wa khutabil a'yad fa yajibu hudurahunna amma da a ce wa'azi ne ake yi ko a masallacin wata makaranta ce ko kuma sallan idi ne to annan wajibi ne kamar da mutane in ka hana ta kayi haramu suna ta gane amma don zuwa sallah kawai an so ka barta in ka hana ta baka kyauta ba amma ba haram baka amma in wa'azi ne za ta a masallaci sai ka ce bakya zuwa to kayi haramu shi ma duka wannan yana mai yana koma zuwa ga cewa idan wa'an an amuntu da fitina kuma ba ta bayyana ado ba ba ta shafa turare ba kowa aziza ta ta yi in ta shafa turare ta bayyana adanta kuma akwai yiwuwa waɗansu cutar ita akan hanya to ana ma bai halitta ba kamar ta ta bijirin da kanta zuwa ga hallaka ina ta gani a don haka kenan a idan wa'azi ne ko wajen kutuba ne na sallan idi wajibi ne mutum ya bar ta tahi male ce kama ya a ci fi hadisi ummi atiya kama yadda zai zo a cikin hadisin ummi atiya nan gaba wanda take cewa umirna an nukhrija fil idaini al awatika wa zawatal hudur cewa an umurce mu idan a sallan idi tayi to budurwi marasa aure da mata waɗanda suke gab da balaga waɗanda ka tangance su a cikin gidan daji to idan sallar idi ne to an umarce mu a fitar da su ma na fito da su ma sunna ne karam sallama shi ya umarni da haka a fa'ida ta biyar shiddatul inkari alaman ya itarada ala sunnatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana nuna mana tsananin inkari ga duk mutumin da ya fito na fito ga kan sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam baya lita a kyale shi lalle a nuna mishi laifin shi a nuna mishi ko bai daidai ba suna ta gani kaga na abdullahi dan umar dan shi ne ya faɗi wannan magana amma kaji irin yadda ya kausasa magana ya zafa magana akan shi to kai ma ya kamata ko ɗanka ko matarka kasa waɗannan su ne suke yawan a umarce su a ce kaza za a su ce su kaza za su na ka zo wani biki na suna na ka zo wani biki na aure to za ga galiban suna sabawa sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to baya halitta a daga musu kafa a karantar da su kuma a shiryar da su kuma dora su kan hanya Allah da tar da mu fa'ida ta shidda annahu yanbaghi liman arada an yuwajjiha kalam ash-shari'i ila ma'anan yarahu an yakuna dhalika bi adabin wa ihtiramin wa husni tawjihi ya kamata ga duk mutumin da yake so ya yi wani bayani wa duwun mutumin da yake so ya yi wani ƙarin bayani akan wani abin da Allah ko manzan Allah ya shar'anta misali kamar wannan fitan an zuwa salawa haga ya shar'anta cewa a ba su uzuri su teko to sai aka zo wani zamani sai mata suke fitowa ba fitowa ta shari'a ba suke fitowa da ado sai suke fitowa da ni da sa turare duka wannan an haramun ne sun shi to kaga yanzu idan wani ya zo ce maka manzo ya ce ka a bar su to idan za ka zo ka yi bayani akan a fahimci cewa magana garta manzala ba shakaro ba a dalilai ne aka hada aka rinjiyar da wani akan wani ya to idan za ka irin wannan to ka yi shi da ladabi da girmamawa da kuma kyakkyawan bayani kaga bilal abin da yayi ba ko yana itiradi bane ba yana huto na huto bane ko bai yarda da maganar manzo ba sallallahu alaihi wasallam ya yarda shi ma yana kan shi amma usulubin da ya amfani da shi ne yimi bai yi ba daidai bai dace ba bai kamata ba an ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya suka ce mu na rantse da Allah mu mun hana su kaga bai fahimta zai fahimci ni cewa kai kana fito na fito ne da maganar manzo ko alhali kuma shi ba haka ke ne ba shi kawai ya kalli halin mata na wannan zamanin sai kishi ya kama shi sai ce to a irin wannan halin nasu na sabawa Allah da manzon Allah da fitowa a cikin wannan yanayin to lalle lalle ne a hana su ina ta fahimta to wannan shine a wannan abin da shi wannan hadisi wato yake karantar da mu sai hadisi na gaba al-hadisu at-tasi wal khamsun الحديث التاسع والخمسون حديثي نا همسن دا ترى كما دي حديث كوي كاو هكا نكو فانا ما يبالي يتي باب سنن الراتبة باب wanda yake bayani akan sunnoni na ratiba sunanun ratiba ko sunanun rawatib su ne sunnonin da ake gabatar da su kafin sallar farilla ko bayan sallar farilla ana kiransu sunanin rawati malice wata akidu rakatai sunnatal fajri wa fadliha to kuma wannan babu yana bayani akan karfafa karfafawa akan sunna ta sallar asuba rakatai alfajr kenan rakoi guda biyu waɗanda ake yin su kafin sallar asuba bayan alfijir ya keto ofadliya da kuma bayanin falalan ita wannan sallar rakatai alfajir malice lissalawatil maktubati sunanu ratiba su salloli na farilla suna da salloli na farilla suna da waɗansu sunnoni waɗanda ake yin su kafin sallar da kuma bayan sallar mala ce sahat fiha sunnatul mutahhara hattan wa fi'lan wa taqriran min ash-shari wato sunna wadda take ingantata daga annabi sallallahu alaihi wasallama wadda take tsarkakakka ta inganta wadda take kwadaitarwa game da aikata wannan kuma ta nannaga akan mi tabbatuwa akan wannan wala fawaidu azima su waɗannan sunnoni na rawatib suna da fa'idodi manya-manya wa fawaidu jasima da kuma irin abubuwan da mutum zai mora na falala manya-manya malice min ziyadatil hasanati daga daga cikin irin abubuwan da zai komo zuwa gare ka sakamakon kiyaye su da yin su akwai daɗin lada wa rifati daraja da ɗaukaka darajarka da matsayinka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wa takfiri sayyi'at da kuma kankare zunubanka wa tarfi'i khalal al-fara'id wa tarfi'i khalal al-fara'id da kuma cike gurbi na inda aka samu tawaya na salloli na farilla su waɗannan sunanin rawatin daga cikin fa'idarsu idan a tallafa lallaka aka samu tawaya to su sukan cike wannan gurbin an gani ko? wajabari nafsiha da kuma a kenan dai inda aka samu tawaya shi ma dai su cike shi malika cani zalika yan bari aliktina ubiha wal mu'afazatu shadidatu alaiha don haka saboda mahimmancinsu ya kamata a kula da waɗannan sunanin rawatid a kiyaye su matsanancin kiyayewa mana a kiyaye su kenan matsanancin kiyayewa mala ce hada fil hadri hada fil hadri wannan kuma idan mutum yana zaman gida kenan wato su waɗannan sunanin rawatid sukan sunantuwa idan mutum yana zaman gida ba ɗan bulangu ba a nan ne zai ba su irin wannan kula da ake bayani a kan shi amma fi safar amma a bulaguro falam yunqal anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu salla shay'an min hadhihi ar-rawatib ba a samu ba wani bayani daga sahabbai daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yana bulaguro yana yin su ba samu ba wani hadisin da yazo wanda yake cewa yana yin su da kenan a yaushe ake yin su a zaman gida illa rakatayin fajiri sai dai rakawoyi guda biyu wanda ake yin su kafin sallar asuba a bayan ketawan alfijiri rakatun fajir kenan to su kan waɗannan an samu anan sallar salama yana yin su hatta a cikin bulaguro an gane ko fakana la ya da'uhuma anan sallar salama ya kasance baya barin rakatayin fajiri la hadaran wala safaran ko yana zaman gida ko yana bulaguro ba yadda za a yi sai yayin su wanda ke nuna maka falalarsu da kuma mahimmancinsu malaci al'adisu tasi wal hamsun hadisi na hamsin da tara an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma qala صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وفي لفظ فأما المغرب فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها تودنا حديثي إمام البخاري da Imam Muslim duk sun fitar da su a cikin littafan su guda biyu ingantattu a wurare daban-daban hadisin Abdullahi dan Umar da Allah tabbata gare shi yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na yi salla tare da annabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na magani mu ci gaba sauna tayyib abdullahi dan umar yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam rakatai ne ƙabla zuhur rakoi guda biyu kafin sallan azahar wa rakatai ne ba'adaha da kuma rakoi guda biyu bayan sallar azahar wa rakatai ne ba'adar juma'a da rakoi guda biyu bayan sallar juma'a na'am a wa rakatai ne ba'da al-maghrib kuma da rakoyi guda biyu bayan sallar magariba wa rakataini ba'da al-isha da kuma rako'i guda biyu bayan sallar isha'i wafi lafzin a cikin wani lafazi fa'ammal maghrib wal isha'u wal juma'a amma rako'in guda biyu da abla umar ya ba da labari cewa na salama yana yin su bayan sallar magariba da bayan sallar isha'i da bayan sallar juma'a fafi baitihi to su waɗannan anasala salama yana yin su ne a cikin gidan shi wafi lafazin lil-bukhari a wani lafazi na imamul bukhari yake cewa annabi na umara kala lalle abdullahi ɗan umar ya ce haddasatni hafsa hafsa ta ba shi labari al'oshi kenan annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallama kana ya kasance yusalli raka'ataini khafifataini yusalli sajadataini khafifataini manzo yana sallatan waɗansu rako'i guda biyu sauƙaƙa bada ma ya tsulu alfajir bayan ketowan alfijiri bayan alfijiri ya keto sai abdullahi umar yake cewa wa kanat sa'atan a wannan lokacin da annabi salama yake sallatan waɗannan rako'i guda biyu sai ya ce ya kasance wani lokaci ne la adkhulu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam bana shiga wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda lazimtar fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu liyasta'dinkumul ladina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات سيتي من قبل صلاة الفجر كاهن صلى الفجر بايا حلتا كنا متين يشغا naka kenan saboda wannan ne baya shiga wannan wuri to abin da ake fa'idantuwa da shi a cikin wannan hadisi cewa istihbabu hadhihi rawatib al-mazkura mustahabbancin waɗannan sallolin na rawatib idan muka ce salloli na rawatib muna nihin sallolin da ake yi na filon da ake yi muka ce kahin salloli na farilla da kuma wanda ake yin su bayan salloli na farilla ina wata gani daga mun ce rawatib ko muka ce ratiba ga abin da muke yi ko kuma ga abin da shari'a ko ko malamai suka wajjaha wannan suka yi bayani akan wannan to da haka kenan istihbabu hadhihi ar-rawatib al-mazkura mustahabbancin waɗannan salloli waɗanda ake kayin salloli na farilla ko bayan su wanda aka ambata wal muwazabatu alaiha da kuma mutun ya dawwama akan su ana so mutun ya rika yin su mustahabbi ne ka rika yi ko mustahabbi ne ka dawwama akan su mustahabbi ne ka dawwama akan su na biyu annal asra lalle sallar la'asar laisa laha ratiban ratiba lalle ita sallar la'asar ba ta da wani sallah da ake yi kahin ita ko bayan ita min hadihil mu'akkadat daga cikin waɗannan nafiloli waɗanda suke ake manaka karfafa ake sayin su alhamdulillah da umar kaga bai ambaci sallar la'asar ba ko yawa da haka kenan sallar la'asar ba ta da ratiba to amma dai akwai wani hadisi na nan sallar salama wanda yake bayani akan waɗansu rakoyi guda hudu nan sallar salama ya yi addu'a na alkhairi rahimallahu ra'an salla qabla al'asri arba'an manzo sallar salama yake cewa Allah ya ji kan mutumin da zai sallaci salloli guda hudu kafin sallar la'asar to wannan ba ta daga cikin rati ba an gane ko wannan waɗansu rako'i ne kawai daban wanda duk lokacin da ka bushi iska kake son wannan falala sai ka riƙa yin su lokaci zuwa lokaci sai ka zo masallaci kafin sallar la'asar ko da minti sha biyar ko da minti ashirin ka yi rako'in guda biyu guda hudu afuwa kallo zuwa ga wannan hadisin da kuma kaunar ka samu abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan wannan ina wata gani dan haka dai sallar la'asar ita ba ta anna rawatibal maghrib wal isha'a wal fajr lalle ratib na filoli wanda ake kahin salloli na farilla to na magariba da na isha'i da na salar alfajir wal juma'a da juma'a al-afdalu abinda yake an takuna fil baiti mutum yayi a gida wannan shine sunna annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yake dan haka ma waɗansu malamai sun ce akan cewa ma baya ma halitta kai shi a masallaci an ambata cewa manzo yana yin su amma ina yake yin su yana yin su a gida to kai ma sai ka yi su a gida wanda suka ce a'a yin a gidan shi yahi amma kuma wannan baya hanawa ka yi su a masallaci an fahimta ko da wani kuma shine maganar jumhurin malamai to babu laifi kaka iya yin su a masallaci amma a gida sun yi falala na hudu at-takhfifu fi rak'atayil fajr sauƙaƙawa game da salloli guda biyu waɗanda ake yi kahin sallar asuba rakayatul fajr ba so ka kama kira'a kawai kai ta yi kina ana so a sauƙaƙa su kuma abin da ya zo a sunna shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta raka'a ta farko suratul fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu suratul fatiha da qul huwallahu ahad an gane ko haka nan sallallahu yake karantawa kuma ya zo cewa rakoi guda biyu waɗanda ake yi na magariba su ma annabi sallallahu alaihi yana karanta raka'a ta farko suratul kafirun raka'a ta biyu a qul huwallahu ahad sai malamai suka ce to fa'ida a cikin wannan wato wannan yana nuna ne ko kuma shari'a ta shar'anta ne cewa mutum ya bude salloli na farin ma'ana salloli na nafila na yini ya bude su da tauhidi kuma ya bude salloli na dare na nafila su ma ya bude su da tauhidi kuma suka ce tauhidin na aƙida da kuma na aiki suka ce domin waɗannan surori guda biyu kaga kul ya ayyuhal kafiruna tana nuna tauhidi kuma a aikace kul huwallahu ahad tauhidi kuma na kudurtawa suka ce to wannan ya nuna cewa wato ana bude salloli na nafila kenan na yini kaga da alfijir ya keto kaga yini ya kama kun to sai a yi rakatul fajr a karanta waɗannan surorin a bude nafilolin yini da tauhidi a aikace da kuma a aqidance daga an yi magariba kaga za a yi nafila guda biyu to kaga waɗannan nafilan guda biyu kenan an buɗe nafilolin dare kenan ko ba ka ba to su ma za a buɗe su da tauhidi a aikace da kuma a kudurce daga kenan za a yi su ne a sauƙaƙa za a karanta waɗannan surori ne fa'ida ta gaba wara da fi ba'adin ahadisi sahiha annalin zuri sittan ya zo a cikin kagan zuwa nan hadisa abdullahi dan umar wato idan ka karanta za ka samu raka a nauke nan raka a guda biyu kahin azahar biyu ko biyu bayan ta hudu biyu bayan juma'a shidda da biyu bayan sallar magariba takwas da biyu bayan sallar isha'i an samu goma nan gama da na juma'a ita ku juma'a kuwa ba kullum ke tafiye da juma'a to da haka kenan wasu hadisan su zo cewa ita a zafar to tana da ratiba guda shidda sallah guda shidda ake yi arba'an qablaha kahin sallar azhar hudu za ka yi warakatai ne ba'daha da kuma rakoyi guda biyu bayan ita sallar azhar kenan in ga gama yanzu an samu nawa guda goma ko malaita faƙar ja'a fi tirmidhi min hadisi ummi habiba marfu'an arba'an qabla zuhri wa rak'atayn ba'da kamar yadda muka faɗa kenan fa'ida ta shidda ba'd hadhihi ar-rawatib takunu qabla al-farida waɗansu daga cikin waɗannan salloli na nafila na rawatib ana yin su ne kafin sallar farilla ko male ce litahayyati nafs ko litahayyati a nafsul musalli wannan ana yin shi ne don a shirya ran mai sallah lil ibadati saboda ibada misali za ka yi sallar azahar ko sai ka zo kai rako'i guda hudu wannan kaga za ka shirya a zuciyanka a yanayinka za ka shirya ne saboda ne saboda ka tinkari wata sallah na farilla sai ka yi ta kana cikin nutsuwa wanda yake cikakke kina suka ce daga cikin fa'idarsu waɗanda ladadakin da ake samu to daga ciki fa'idarsu suna sawa ka shirya wajen kyautata sallatan sallolinka na mai na farilla kenan ka ce lil ibadati qabla ad-dukhul fil faridati yake cewa wa ba'd ar-rawatib su kuma waɗansu daga cikin waɗannan salloli na filoli waɗanda ake yin su kafin sallar farilla ko baya ta kunu ba'da waɗansu ana yin su ne bayan sallar mi sai sallar farilla litujbira ma waqa fiha min min nuqsan kenan dan su cike gurbin da aka samu a cikin sallar ka ta farilla na farko kana yi ne don ka shirya kai mi ka sallaci sallar farilla cikin yanayi mafi kyawu ko to idan aka yi kai sallar farilla kuma aka yi rashin sa'a aka samu gazawa a cikinta aka samu tawaya na khushu'i ko na wani a ciki to wannan nafila da za ka yi na bayanta sai ta cike wannan gurbin da aka da aka samu na tawaya na sallar farilla na aka dai fa'idan su wato ba kaɗan ba ne na ka sai a kula da su kuma a kiyaye su Allah ya datar da mu na'am na'am na'am eh haka ne zai eh to a dan uwa yake tambaya cewa to mutun ya in ka shigo masallaci da annabi sallama ai kaga ya shar'anta mana cewa idan mutum ya shigo masallaci to kar ya zauna sai ya yi raka'o'i guda biyu kai ya zauna sai ya raka'o'i guda biyu wannan malamai suka kiraya su cewa wannan tahiyyatul masjid kenan kaman gaisuwa ne na masallaci mutum ba zai shigo masallaci bai fita ba tare ba da yayi sallah to idan ya kasance lokacin da ka shigo babu tazara ko kuma lokacin da za ka sallaci tahiyyatul masjid sannan ka yi rawatin sannan farilla to ya za ka yi to wato wannan tahiyyatul masjid an shar'anta mana ne cewa don kar in kana so in ka shigo masallaci ne kana so ka zamna ba sallah ba za ka yi to amma idan sallah za ka yi to waɗannan sallolin sukan iya kasancewa matsayin tahiyyatul masjid idan ka shigo masallaci ana sallah na farilla to idan ka bi lima aka yi sallah to shikenan kuma baka tashi ka ce bayan wannan za ka yi tahiyyatul masjid a abinda kawai ake so shine cewa an ka shigo masallaci ka zauna kai kai sallah in sallah ta farilla ce kai fa biya wa ni'ima in babu wata sallah a lokacin to kai gaisuwa masallaci ina ta fahimta yawwa sai hadisi alhadisu sittun hadisi na sattin عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاودا منه على ركعتي الفجر أخرجه البخاري في الجمعة ومسلم في صلاة المسافرين ذاك sharuɗin hadisan da sun tabbata imamul bukhari da muslim sun fitar da wannan hadisi wa fi lafzin a cikin wani lafazi na imamu muslim manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa raka'atal fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha hadisin uwar mu'minai ummu aisha da ta tabbata ga da take cewa lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba ala shay'in min an-nawafil akan wani abu daga cikin nafiloli a shadda ta'abudan wanda ya fi kula da shi wanda baya barin shi ala da kai fajiri kamar rakoyi guda biyu kan sallar alfijiri kenan annabi sallallahu alaihi lam yakun ala shay'in min an-nawafil bai kasance ba akan wani abu daga cikin nafiloli ashadda ta'awudan min wanda yafi kula da shi da bashi fifiko ala rakatul fajr akan rakatul fajr kinan babu wani sallar da yake ba ta fifiko ta nafila kaman me kaman rakatul fajr a wani lafazi na imamu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa raka'atul fajr rako'i guda biyu waɗanda za a yi tsakanin sallar alfijiri ya ce khairun mina duniya wa mafiya sun yi alkhairi da duniya da abin da ke cikinta rako'i guda biyu sauƙaƙa wanda ake karanta suratu a suratul kafirun da suratul ikhlas surat kul ya ayyuhal kafiruna da sura ta kul huwallahu ahad waɗannan koyin guda biyu ka yi su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun fi duniya da abin da yake cikin ta ka kalli falalar wannan abu ka kalli falalar waɗannan rakawoyi guda biyu kuma tambaya a nan idan rakatai alfajir suka fi duniya da abin da ke cikinta ina ga sallar asuba ina ga sallar asuba ita sallar asuba wanda rasulun salama yake cewa ma ta karraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya ko mai maftaratuhu alayhi annabi sallallahu alaihi yake cewa Allah yake cewa bawa na bai kusance ni ba da wani abu wanda ni Allah na fi san shi kamar abin da dora mishi na farilla to idan aka ce nafilan kafin asuba sun fi duniya da abin da yake cikinta ina ita sallar asuba kaga wanda yake nuna maka daraja da fifiko da girma na ita wannan sallah wato na asuba kuma na sallama ya ba mu labari Allah ta'ala yake cewa ya bi adam ya kai dan adam irka ali arba raka'at fi awwalin nahar akfika akhirahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu yake cewa ya kai dan adam kalamun ce mini waɗansu rakoyi guda hudu a farkon yini ni kuma zan lamunce maka sauran yinin gaba daya malamai suka ce waɗannan rakoyi guda hudu zakace alfajiri da salal asuba duk wanda yesu yana cikin zimma yana cikin kariya na Allah da ba da taimako da kula da duk abin da yake so hayyinin ya kare kaga wani yake nuna maka duk mutumin da ya sakaki bai kula da waɗannan salloli guda biyu ba alfijiri da kuma nafilanta wani mutumin kasararre ne da aka ya wajabta musamman tsayin waɗannan salloli mu kula da su kuma wallahi mu ba su muhimmanci kagare ta sallah sun zuwa musamman dai ƙarshen inda aka ce rakawanta guda biyu kayi ta sun yi duna da wanda ke ciki ita kama musamman mene ne kaga abin ya huce tunanin ka duka to kuma ga alƙawalin da Allah ya ɗaukan mu kowane bawa in dai za ka yi rakatul fajr kuma kai sallar asuba to Allah ya ce ni na isan maka sauran yininka kakka da muka garanti daga Allah subhanahu wataala Allah ba mu ikon jajircewa game da aikata waɗannan abubuwa malace ma yukhadu min alhadith irin abubuwan da zamu fa'idanta a cikin shi wannan hadisi malace na farko alistihbabul muakkad fi rak'atay alfajr mustahabbanci wanda yake mai karfin gaske a waɗannan rako'i guda biyu na kafin sallar asuba falayan bari imaru ma don haka baya halitta mutum musulmi ya yi saku-saku da su na biyu fadlu umar azim wannan hadisi ya nuna mana falalan waɗannan rako'i guda biyu na rakayatar fajiri falalan su da take mai girma haisu ju'ila ta yadda waɗannan rako'in guda biyu masu sauƙi aka sanya su khairan minar duniya wa mafiya su suka fi alkhairi da duniya da abin da yake cikinta ka kalli duniyar malam duk rigingimu da ake yi da kaza da kaza ita ce da take ɗauka hankalin mutane ake taɓata ake ta kaza a yi kashe-kashe a yi waye in kai daga talfajiri kana da abin da ya yi duniyar da abin da ke cikinta ta ga wani ka nuna maka falalanta mai girma ko kaunin nabi sallallahu alaihi wasallama ya ta'ahadu ma aktar min gairi ma kasancewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana bada fifiko da kula da lazumtuwa akan waɗannan rakawai guda biyu sama da sauransu kasancewar su yana yin su a bulaguro da kuma mi zaman gida tare da sauran rawati a gida kawai yake yin su ba taba samun abu lagure na yinsu anna ihmala anna ihmala man ahmala kuma lalle wato rashin kula ga duk wanda bai kula da su ba ya dullu wanda yana nuni ala da'fi dini akan raunin addinin mutum anna ihmala man ahmalahuma lalle rashin kulan wanda ya ko in kula da su ala suhulatihima akan cewa ka kalli da saukin su wa izami ajrihima kuma ka kalli girman ladan su wa hasu shari'a alaihima kuma ka kalli yanda shari'a ta kudaice ayi to duk mutumin da kaga ya bai kula da su ba to wannan yana nuna raunin addinin wannan mutumin kuma wa irmanihi min alkhairil azim wani ya nuna wannan mutumin shi kam Allah ya haramta mishi alkhairi babba na wata gani da haka waɗannan wato nafiloli kasukan kaga waɗannan sunan rawatib ne ko kuma ko wannan suna filoli waɗanda suke buɗaɗɗu ko ka samu lokaci ko ka za ka yi ta sallar ka zo misali ka yi sallar azhar anan ka ce za ka yi nafiloli buɗaɗɗu ba adadi ko kai ta yi kuma akwai na filoli na mi na cikin dare ko iyamun laili to duka waɗannan mutum ya gama su da kula da farilla da kuma zawa da su zuwa su inganta ma mutum addini shi kuma ne ya bayu cewa rayu ta duniya da layar duka ta inganta sakamakon yarda da zai samu daga Allah subhanahu wa ta'ala ta yana ga mun zo ƙarshen wannan baban sai babin babul azani wal iqama in haka za mu jinkirta shi za mu tsaya a nan insha Allah wadda sai na gaba sai mu tashi akan kiran sallah da kuma ikama muna fata abin da muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladan kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya amfana da mu da abin da muka ji ya ba mu ikon aikatawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلي لنا أمورنا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين